الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين amma ba'adu fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu godiya ta ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda da ikonsa ne ya sake ƙaddara haduwarmu a wannan rana ta lahadi wanda ta yi daidai ga biyu ga watan ramadan a wannan shekara ta 1446 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma ya yi daidai ga safiya ta biyu ga watan uku a wannan shekara ta 2025 da haihuwar annabi isa alaihi salatu wassalam domin ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a karatu wanda ya gabata da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala mun kwana a ƙarƙashin aya ta ɗari da bakwai a cikin karatun da suratul bakara wanda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi daga farkon aya ta ɗari da takwas a cikin ita sura ɗin muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagora wajen faɗar daidai da kuma aikata daidai bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل نعم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصبحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Am turiduna an tas'alu rasulakun, ko kuma kuna nufin ku tambayi jakadanku, kama su ila Musa min ƙaunu, kamar yadda aka tambayi annabi Musa alaihi salatu wassalam, kafin ma'aiki alaihi salatu wassalam. Wa man ya tabaddal kufra bil iman dukkan wanda ya musanyo kafirci da imani, faƙadar dalla sawa as-sabil. haƙiƙa ya ɓace matsakaicin hanya wadda kathirun min ahlil kitab Allah ta'ala ce da yawa daga cikin ma'abuta littafi sun yi mangarin lauyar rudunakum kuffaran ina ma ma dai a ce sun mai sheku sun mayar da ku kafirai bi ba'di imanikum bayan imaninku da kuka yi ga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma manzon shi sallallahu alaihi wasallam hasadan min indi anfusihim wannan kuma saboda hasada wanda take wajen kawunan su min ba'da ma tabayyana lahumul haqu bayan gaskiya ta riga ta bayyana a gare su fa'afu ku yi rangwame wasfahu ku kauda kai hatta ya ce Allahu bi amrihi hadda Allah subhanahu wata'ala ya zo da al'amarinsa game da su waɗannan mutane inna Allah qadirun ala kulli shay'in hakika Allah subhanahu wa ta'ala mai iko ne akan dukkan komai wato a karatu wanda ya gabata Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana cewa dukkan abin da yake cikin sammai bakwai da abin da yake cikin ƙasai dukkaninsu na Allah subhanahu wa ta'ala ne mallakarsa ne kuma halittarsa ne sannan bayansa ne ba wani wanda zai sa maka hannu cikin tafiyarka cikin sammai da ƙasai tafiyarka ta zamanto mai kyau in ba mahalicin sammai da ƙasai ɗin ba shi ne a nan Allah subhanahu wa ta'ala sai yake gayawa wannan al'umma ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya ce am turiduna an tas'alu rasulakum am ɗin nan wato ma'anarta bal bari dai a turiduna an tas'alu rasulakum shi yanzu kuna nufin ku tambayi manzanku wato rasul ana ana nufin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama wanda wannan zance waɗansu daga cikin malamai suna ganin cewa zance ne ga yahudawa Allah subhanahu wa ta'ala yake yi yahudawa na wannan zamani wanda suka riski ma'aiki sallallahu alaihi wasallama saboda ma'aiki alaihi salatu wassalamu dukkan wanda ya riske shi ba yahude ne ko kirista ne to idan bai yi imani da shi ba to zai kasance ɗaya daga cikin 'yan wuta kamar yadda hadisin abu huraira wanda yana cikin sayo musulun ya tabbatar da haka wanzu sallallahu alaihi wasallama ya ce wallazi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bi illa kana min ashabin nar maiki alaihi salatu wassalam ya ce ina rantsuwa da sarkin da rai da yake hannunsa shine Allah subhanahu wata'ala wani daga cikin wannan al'umma ba zai ji labari na ba ba yahude ne ko kirista ne sannan kuma ya mutu alhali bai yi imani da abin da aka turo ni da shi ba na saƙo face sai ya kasance ɗaya daga cikin ‘yan wuta to da haka waɗansu daga cikin malamai suke ganin cewa wannan tambayar yahudawa ne suka yi wa ma'aiki alaihi salatu wassalam sai Allah subhanahu wa ta'ala saukar da wannan ayar ya tabbata cikin bukhari da muslim hadithu abdullahi dan mas'ud Allah ta'ala ya kare yadda da shi abdullahi dan mas'ud yace baina ana ma'an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fi harthin wa huwa muttaki'un ala asibin إذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح فقال ما رابكم إليه وقال بعضهم لا يستقبلكم بشيء تكرهونه وقال بعضهم سلوه عن الروح فسألوه فأمسك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يرد عليهم شيئا فعلمت أنه يوحى إليه فقمت مقامي حتى أنزل الله الوحي فأنزل تبارك وتعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلاً wata rana ma'aiki sallallahu alaihi wa wasallama shi da abdullahi dan mas'ud Allah ta'ala ya kare yadda da shi suna cikin wani lambu na mutanen madina na ɗaya daga cikin mutanen madina ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya jingina da wata sanda wanda ta tankashe ta dabino sai yahudawa suka zo hucewa ta wajen ma'aiki alaihi salatu wassalamu sai sashe daga cikinsu ya ce wa sashe ku tambayi ma'aiki alayhi salatu wassalamu game da arruh ku tambaye shi mai ake nufi da arruh sai wani daga cikinsu ya ce mara bakun ilaishi menene dalilin da ya sa za ku yi mai wannan tambayar meye dalilin da ya ingiza ku kan ku yi mai tambayar nan sai sashensu suka ce wa sashe ai ba zai gaya muku magana wanda za ta yi muku ciwo ba ma'aiki alayhi salatu wassalamu Allah tabaraka wa ta'ala wato ya halitta shi ya sanya sufofin shi sufofi ne masu kyawu maganganun shi masu tafshi ne ba su da tsauri fa bima rahmatin min Allah linta lahu walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik sai zamanto suka ce ku yi mai tambaya sai suka tambayi ma'aike alaihi salatu wassalamu game da ar-ruh saboda ma'aiki alaihi salatu wassalam rasulun bi ghairil wahyi la yatasarrafu aka mai tambaya abdullahi dan mas'ud yace sai ma'aiki alaihi salatu wassalam yayi tsit bai ba su amsa ba abdullahi dan mas'ud yace lokacin da naga ma'aiki yayi shiru sai na gane cewa lalle ana yi wa ma'aiki alaihi salatu wassalam wahayi ne sai na tsaya na dakata a inda nake nema bin yi magana ba a ce har sai da aka saukar da wahayi ga ma'aiki alaihi salatu wassalam Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wa yas'alunaka 'anil ruhi qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-'ilmi illa qalila to wadansu daga cikin malamai suka ce wannan tambaya da yahudawa suke yi wa ma'aiki alaihi salatu wassalam irin tambayar da wani lokacin tana cike da izgili to ita ce Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi anan ya tabbata cikin sunan na Tirmidhi ko al-Jami na al-Imam Tirmidhi daga Safwan dan Asal al-Muradi Allah ta'ala ya kare yadda da shi ce waɗansu Yahudawa guda biyu sun zo wajen ma'aiki alaihi salatu wassalam sun mai tambaya game da ayoyi guda tara wanda Allah subhanahu wa ta'ala ce mun baiwa annabi Musa alaihi salatu wassalam waɗannan ayoyi guda tara ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم suka yi wa ma'aiki alaihi salatu wassalam waɗannan ayoyin tara guda waɗanne ne ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ba su labari game da waɗannan ayoyin guda tara wanda Allah tabaraka wata'ala ya turo da ma'aiki alaihi ya turo da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya ba shi su waɗannan ayoyin guda tara to kuma daga ƙarshe ba su yi imani da ma'aiki ba da ce me ya hana ku gaskata suka ce annabin Allah Dawud alaihi salatu wassalam ya roki Allah annabi ba zai gushe ba daga cikin zuriyarsa muna jin tsoron idan muka yi maka mubaya'a muka yi imani da kai yahudawa su kashe mu sai Allah ta'ala ya saukar da wanda aya am turiduna an tas'alu rasulakum kama su ila musa min qablu a waɗansu kuma daga cikin malamai na tafsiri suna ganin cewa wannan ayar wato Allah subhanahu wa ta'ala yana magana ne ga mushrikai mushrikai na makka wanda suka cika yi wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu tambaya wanda tambaya ce ta izgili ta rashin kunya da nuna mai cewa in ya isa a yi kaza Allah ta'ala ce wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا mushrikai suka ce wa ma'aiki alayhi salatu wassalam ba za mu yi imani da kai ba har sai ka gudanar mana da ƙorumma maraimari na ruwa suna fitowa daga ƙasa mu dinga ganin idanuwa suna fitowa na ruwa daga ƙasa wanda wannan kai ne ka yi ba da shi to wannan ɗaya daga cikin dalilan da za su sami imani da kai ko kuma ya kasance kana da kwai lambu na dabinai da inubba ya zamanto wannan lambu ɗin ciki da wajensa ƙorama ce take ta gudana a ciki ko kuma ka yanko mana wani kaso na sama kamar yadda kake rai cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya turo ka idan ba yi imani da kai ba Allah ta'ala zai iya azabtar da mu to ka yanko mana wani yanki na sama ya faɗo a kanmu ya kashe mu ko kuma ka zo da Allah da mala'ikai ido da ido su shaida akan cewa lalle abin nan da kake faɗa gaskiya ne wato ko kuma ya zamanto kana da kwai gida wanda yake na ado ne wanda an mai zinari da azurfa gida ne wanda yake special laka ne saboda kai ne makusancin Allah kuma Allah komai a hannunsa yake ko kuma ka hau sama mu gani ka hau sama ba tare da tsani ba ga ce idan ka hau sama ma ba za mu yi imani ba har sai ka zo mana da littafi wanda za mu karanta a ciki kuma akwai labarin cewa lalle Allah ta'ala ya turo ka to waɗansu daga cikin malamai suka ce wannan tambayar da mushrikai suka yi wa ma'aiki alaihi salatu wassalam to ita ce Allah ta'ala ya saukar da wannan aya ya tabbata cikin littafin al-musnad na Imam Ahmad Imam Ahli Sunna wal Jama'a Allah ta'ala ya ji kansa da rahama da sanadi wanda yake ingantacce zuwa ga Abdullahi dan Abbas Allah ta'ala ya kare yadda da shi da shi da mahaifinsa. Abdullahi ɗan Abbas ya ce, Mushirkai suka ce wa ma'aiki sallallahu Alaihi wa sallama, Ija Allah na asafa zahaban wa nu'minu bika. Suka ce wa ma'aiki Alaihi salatu wasalamu ka roƙa mana Allah tabaraka wa ta'ala ya maida mana dutsen safa zinari idan dutsen safa ya koma dinari mu kuma mun yi alwashi za mu yi imani da kai ba za la ce wa tafa'aluna idan har na roƙa muku Allah Allah ta'ala ya mai da dutsen safa duk yanda yake da girba ya koma zinari ne ku je ku yi ta yanka ku koma mawadata dukkaninku za ku yi imani suka ce ƙwarai ku fada'afu sai ba ya ce sallallahu alaihi wa sallama ya daga hannu ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala a kan ya mai da dutsen safa ya zama zinari saboda ma'aiki dukkan abin da zai janyo hankalin bayan Allah zuwa ga shiga musulunci to ma'aiki a nan yake fatahu jibrilu alaihi salatu wassalam faƙala inna rabbaka ya ƙarau alaika salam wa ya ƙulu in shita asbaha lahu musafa zahaban فمن كفر بعد ذلك منهم عذبته عذابا لا وعذبه أحد من العالمين yace Allah subhanahu wataala yana gaishe ka malaika jibrilu alaihi salatu wassalam ya zo shi yace Allah tabaaraka wataala yana gaishe ka ce kuma ga sakon da Allah ta'ala ya turo ni da shi idan kana so safa din za ta koma zinari wa ma zalika ala Allah bi aziz dutsen safaɗin da suke gani zai koma zinari ɗin su je su yi ta yanka su yi ta cira amma su sani fa dukkan wanda ya kafirci bayan safa ta koma zinari to Allah ta'ala ce zan azabtar da shi azabar da bin yi wa ɗaya daga cikin talakai ba wa in shi'ta an aftah lahum babat tawbati war rahma ce idan kuma kana so zan buɗa musu kafa ta tuba da rahamata amma dutsen safa ya zauna a matsayin shi na dutse ba dinari ba mazala ce babu taubatuwar rahama ya ce a'a kada a maida shi dutsen safa kada a maida shi dinari a bar shi a matsayin shi na dutsen a buɗa musu kafa ta tuba da rahama wanda wannan shi zai sa bayan allah musulmi su ƙaru ya zama to ba wai hikimar ba shi bane waɗanda suka kafirce kawai a azabtar da su kai tsaye ba a hallaka su la'alla idan aka ɗaga kafa ko da su ba su shirye ba to cikin bayansu zurriyarsu za a samu waɗanda za su kaɗe ta Allah ta'ala da bauta kamar yadda kuma hadisin na na Aisha wanda yana cikin sahihai ne ya tabbatar da haka ba yake alaihi salatu wassalam yace bal arju an yukhrija Allahu min aslamihim man ya'budu Allah wahdahu la yushriku bihi shay'a lokacin da ma'aiki alaihi salatu wassalam ya haɗu da ƙalubale a nan ɗa'if lokacin da shi ibn abdiyalir ibn abdukulal bai baiwa ma'aiki alaihi salatu wassalam kulawar da ta dace ba ma'aiki ya fito rana kai tsaka ana ta jifan shi mala'ika jibril alaihi salatu wassalam ya zo ya ce to Allah ya turo maka mala'ikan da yake kula da duwatsu kai tsaye mala'ika ya ce ya muhammad fa sallama alaihi qala inna allaha qad arsaladi ilaika wa ana malakul jibal wa qad ba'athani rabbuka ilaika lita'murani bi bashita fa bashita in shita an udbika alaihim al-akhshabayn fa qala bal arju an yukhrija Allah min aslabihim wa ya'budu Allah wahdahu la yushriku bihi shay'an wato ma yake kullum abinda zai janyo waɗanda ba musulmai ba su shigo musulunci wannan shi yake fama ba wai a ce an halakar da waɗanda ba musulmai ba hallakar da su idan ya zama to kangararru ne fanɗararru ne to Allah ta'ala shi ya sayan da zai yi da su da Allah kuma cikin tsatsansu a samu waɗanda za su kaɗaita Allah ta'ala da bauta waɗansu daga cikin malamai suka ce wannan ayar tana magana a kan mushirikai tambayar da suke yi wa ma'aiki kuma kamar yadda yake cikin musnad ɗin a cikin wata riwaya wasu aluhu ayyuna hiya anhum aljibal fayazra'u suka ce wa ma'aiki alayhi salatu wassalamu duwatsun da suka kewaye maka suna so ya zamanto an kawar musu da su dan ya zamanto sun samu damar yin shuka su yi abin da suke so su shuka dabino su shuka hatsi su shuka kaza su shuka kaza duk abin da suke so za su shuka saboda ƙasa ce wanda take yanki ne mai duwatsu sai ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya roƙi Allah subhanahu ta'ala. sai Allah tabaraka ta'ala ya turo da mala'ika jibrilu alaihi salatu wassalam ya ce da shi in shi ita an tu'tiyahum alladhi sa'alu fa in kafaru uhliku kama ahlaktu man qablahum ce idan har kana so abin nan da suka tambaya ba wai gagarar mu zai yi ba za a yi musu shi duk abin da suka tambaya din nan ba wani abu ne wanda zai zama to mai wahala a wajenmu kaya akwai shi a wajenmu duwatsun za a tafiyar musu da shi ya zama to makka yankinta gabaki daya zama yanki ne na jigawa mai daɗin shuka shuka za ta kama da wuri amma su san da cewa idan suka kafirce suka kangare suka yin imani to kuma azabtar da su za a halakar da su za a yi kamar yadda aka halakar da waɗanda suke kafin su waɗanda suka bujire wa Allah subhanahu wataala amma wa ishita an tasta an bihim idan kana so kuma ka ɗebe kewa ka dinga ganin su suna ta kai kawo ka dinga yi musu da'awa lailan naharan la'allallaha yuhdisu ba'da zalika amra wataƙila Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da waɗansu daga cikinsu kamar yadda kuma hakan ɗin ya tabbata Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da da yawa daga cikin mushrikai waɗanda a lokacin suna faɗa da musulunci suna faɗa da musulmai suna faɗa da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama irin su Abu Sufyan Allah ta'ala ya musu gamdakatar da shiga musulunci kamar yadda Abu Sufyan bayan ya musulunta ya ga yadda sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam suka ɗauke shi ba a bakin komai ba kamar yadda yake cikin sayo musulun ya ce ya rasulallahi ina da kai abubuwa guda uku ka yi min alfarmasu ya ce umu habiba tana ɗaya daga cikin mata masu kyau cikin larabawan aura maka ita ba zala ce na yadda ya ce mu'awiya ɗana ka sanya shi ya zamanto saktare naka ya ce na yadda ya ce kuma ka naɗa ni in zamanto shugaba na wata runduna wanda za a tafi a yaƙi arnawa ba zala ce na yadda ya ba shi wannan alfarma guda uku sai zama to abu sufiyan wato ya samu kima da daraja a wajen sahabbai saboda wannan matsayi guda uku da ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya yi mai sunye a kansu a waɗansu daga cikin malamai suka ce wannan amturi duna an tas'alu rasulakum a ayan nan tana magana akan musulmai ne musulmai a lokacin ma'aiki alayhi salatu wassalamu suna yi wa ma'aiki alayhi salatu wassalamu tambaya wani lokacin tambaya ce wanda kamar da yawanci dama tambayar da suke yi tambaya ce wanda suna da buƙatar sani a kanta to kuma ana samun tambayar da ba buƙatar yin tambaya a kanta ya tabbata cikin bukhari da muslim hadisin abu huraira allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya jiyo daga ma'aiki sallama a cikin sayan musulun abu hurera ce khataba na rasulullah sallallahu alaihi wasallama faƙala ayyuhan nasu wadda faradallahu alaikum alhajja fa hujju faƙala rajulun a kulla amin ya rasulallah fa sakata hatta ƙwala ha tsalasa faƙala nabi sallallahu alaihi wasallama da ƙultu na'am da wajabat wala mastata'atu ثم قال ولهما دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wata rana ya yi wa sahabbai khutba ya ce ya ku mutane Allah tabaraka wa ta'ala ya fardanta ibadar hajji a kanku da haka ku tafi ku yi aikin hajji sai wani cikin sahabbai na ma'aiki alayhi salatu wassalam ya ce ya rasulallah a kowace shekara za mu tafi biya aikin hajji wadala sallallahu alaihi wasallama ya yi shiru har sai da wannan mutum ya faɗa su uku ya ce a kulla amin ya rasulallah kowace shekara za mu tafi biya ibadar hajji ya ma'aikin allah kowace shekara sai mu tafi ibadar hajji wadala ya ce lau qultu na'am la wajabat bayan ya faɗa su uku wadala ce da na ce kwarai hutu da ta wajaba akan ku da kowace shekara in kana da damar zuwa hajji in baka tafi ba kayi laifi yanda kuma umarni idan ya zo shi daga Allah subhanahu wa ta'ala baya fa'idantar da at-takrar walam yufid fawran wala takrara ma lam yadid ba yaqtadi at-takrara wato kamar yanda a mai manzuma ta littafin warqat wato ya faɗa ya ce umarni daga Allah ko manzon sa salama baya fa'idantar da aikatawa a gaggauce kuma baya fa'idantar da tittasawa idan ka aikata so da matukar dai ba a samu wani nassun da yake nuni akan dole sai an tittasa ba to da haka sai zaman to lokacin da yace kataballahu faradallahu alaikum alhajj fahujju idan ka tafi kai aikin hajji sau ɗaya ka sauki to wannan shine abin da umarni na Allah yake yake isarwa na sabo to sai zaman to suna mai tambaya kowace shekara sai an tafi yi mazala ce da na ce haka nan kowace shekara sai an tafi to haka ne din yanda kai ta shekaru goma kana ta tafiya aikin hajji wannan shekarar kana da damar ka tafi kuma kaki zuwa kai kasa a gwiwa to za ka zamanto cikin waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya hana musu alkhairi mai girma kamar yadda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai ba za ya ce da'uni ma taraktukum ku shafa min lafiya duk lokacin da kuka ji na kyale ku bin muku bayani ba ku shafa min lafiya kada ku cika tambaya saboda a wannan lokacin za ku janyo allura za ta tono galma fa inna ma ahlaka man kana qablakum bi su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim sani dai kadai abin da ya hallakar da waɗanda suke kafinku tambayarsu tambayarsu da yawan sabawarsu akan annabawansu wannan shine hallakar da su da haka fa idza nahaytukum an shay'in fajtanibuhu idan na hane ku hawa wani abu nace kada ku aikata kaza to ku nisanci wannan abu idan na umarce ku game da aikata wani abu to ku tafi ku aikata wannan abun gwalgwadon yadda kuka sami iko to waɗansu daga cikin malamai suka ce akan musulmai wannan ayar ta sauka saboda kuma ya tabbata a cikin sayyid bukhari da muslim hadithin sa'ad ibn abi waqas Allah ta'ala ya kare yadda da shi sa'ad yace naji ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna a'zama almuslimina wa limuslimin fi riwayatin fil muslimina wa lahumu jurman man sa'ala an shay'in lam yuharram fa hurrima min ajli mas'alatihi Dala ce mafi girman musulmi cikin musulmai laifi wanda ya fi kowa laifi mai girma shine wanda ya tambaya game da wani abu wanda wannan abun ba haramu bane akan musulmai amma ta dalilin tambaye shi da kurmatan shi sai aka haramta musu shi to yafi kowa ne shi to kuma cikin munafikai akwai wanda suke zawa su yi wa ma'aiki tambaya ta ilkure tambaya ta ta'annuti ta reni irin kamar yadda yake cikin sahih bukhari hadith abdullahi da abbas yace kana qaumun yas'aluna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam istihza'an wato waɗansu mutane sun kasance suna tambayar ma'aiki alaihi salatu wassalamu tambaya ta izgili tambayar da babu kamshin neman sanin gaskiya a cikinta mutum zai zo ya ce ya rasulullahi man abi wane ne ma'ahina ga mun babana فيأتي رجل تضل ناقته فيقول يا رسول الله أين ناقتي wani ya zo shi taguwar shi ta bata ya rasu da ina zan samu taguwata wannan tambaya ce ta izgili sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da ayar da take cikin suratul ma'ida ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasu'ukum wa in tasalu anha hina yunazzalu alqur'anu tubda lakum afa Allahu anha wallahu ghafurun halim ya ku waɗanda suka yi imani kada ku yi tambaya game da waɗansu abubuwa wanda idan amsar wannan abin ya bayyana a gare ku za ta muna damu idan kuka yi tambaya game da su lokacin da ake sassaukar da alkur'ani za a bayyana muku wato abin da kuke ishirwarsa na tambayar da kuka yi afallahu ana hawa Allahu ghafurur halim Allah ta'ala ya kauda kai ya yafe game da tambayar da kuka yi ta baya wanda bata dace ba amma gaba dai a kiyaye Allah mai gafara ne kuma mai bartakurum ne mai haƙuri ne game da jinkirta azaba ga waɗanda suka cancanci azabtar da su kai sai amma kuma Allah ta'ala ya ɗaga ƙafa ya ƙi azabtar da su Allah tabaraka wa ta'ala ce ko kuna nufin ku tambayi manzanku kamar yadda wato aka tambayi annabi Musa alaihi salatu wassalamu kafin manzan naku ka ba su ila Musa wa ana kama sa'ala Musa qaumuhu wato kamar yadda mutane annabi Musa alaihi salatu wassalamu suka tambaye annabi Musa alaihi salatu wassalamu kafin shi ma'aiki sallallahu kafin a turo da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ma'aiki sallallahu alaihi wasallama annabi Musa alaihi salatu wassalam kamar yadda zamu ga cewa idan ka cire wannan al'umma ta ma'aiki annabi Musa ya fi kowa yawan jama'a ya fi kowa yawan mabiya kamar yadda hadisin abdullahi dan abbas wanda yana cikin sahihaini ya tabbatar da haka to cikin mutanen annabi Musa alaihi salatu wassalam an samu waɗanda suka yi mishi tambaya tambayar da bata dace ba Allah ta'ala ya kawo tambayoyin da aka yi wa annabi Musa a cikin alkur'ani ba a guri ɗaya ba a guri biyu ba a gurare Allah ta'ala ce wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan fa akhadhatkum sa'idatu wa antum tanzurun tuna mana lokacin da wato kuka ce ya kai annabi Musa alaihi salatu wassalam ba za mu yi imani da kai cewa kai manzo ne na Allah har sai mun ga Allah ido da ido wato sun ji zancen Allah ne sai shauƙi ya ɗauke su a ce su ga Allah da ido da ido shi zai sa su ƙara imani suka ce Musa ba za mu yi imani da kai har sai mun ga Allah ido da ido kaga wannan tambaya ce wanda ba ta da fa'ida ku da kuka zo neman a yafe wa 'yan uwanku wanda suka bauta a ɗan bariki kuma yanzu kuke neman abin da ba a umarce ku da ku neme shi ba kuke neman ganin Allah sai tsawa ta kama su gashi nan kuma Allah tabaraka wata'ala ya hakaito mana kissar 'yan banu Isra'ila lokacin da suka yi wa Annabi Musa alaihi salatu wassalamu tambaya ta an kashe musu ɗan uwa suka ce Annabi Musa ya roki Allah tabaraka wata'ala ya bayyana musu wanda ya kashe wannan ɗan uwan nasu وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين wato lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalamu suka mai wannan tambayar suka ce dan uwansu ne aka kashe wani mawadaci ne aka tashi kawai aka ga an kashe shi ba a san wanda ya kashe shi ba sai suka zo wajen annabi Musa suka ce roki Allah ya bayyana musu wanda ya kisan nan dan su san wane ne shi annabi Musa sai roƙi Allah sai Allah tabaraka wa ta'ala ce in dai so suke a bayyana musu wanda ya kashe musu wannan dan uwa nasu mawadaci tajiri su yanka sa sai annabi Musa alaihi salatu wassalam ya gaya musu abin da Allah ta'ala ya ce inna Allah ya'murukum an tazbahu baqara Allah yana umartar ku da ku yanka sa bai ce ba shi yana umartar su ce Allah ne daga sama yace ku yanka sa ka ce a tattakhizunahu zuwa ka ce malam Musa yanzu kuma da izgili zaka rike mu ba izgili muka tambaye ka kai da mu ba tambaya muka maka ta neman sani kuma ka ba mu amsa ce a'udhu billahi an akuna minal jahili Allah ya kare ni daga in kasance cikin waɗanda suke masu wauta jahilai ai jahilai su ne masu izgili amma mutumin da sha'anin kan shi ma ya shafi ya dame shi ina shi ina shiga sha'anin wani ina shi ina izgili sai suka fara yi mai tambaya ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاجع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون وتذابك هنا سكيتي وأنه موسى عليه الصلاة والسلام تنبه ya zo cikin ruwayat ma'aiki alayhi salatu wassalam ya ce lau zabahu ayya baqaratin kanat lakafatu da sun yanka kowace saniya da yace musu Allah ya ce ku yanka saniya da sun samu saniya sun yanka kowace iri babba ko karaba namiji ko mace da ta isar musu amma sai suka fara tambaya to man shaddada ala nafsihi shay'an shaddada Allahu alayhi duk wanda ya matse wa kanshi lamba to shi ba sai Allah ta'ala ya matse mai lamba din suka ce wa annabi Musa ka roƙa mana Allah ya bayyana mana ita wannan saniyar ƙaƙa shekarunta yake musan babba ce ko ƙaraba ce ko tsakatsakiya ce kaga wanda ba tambaya ce wanda in aka ce musu babba ce babba za a yanka in ya zama to babu babba a gurin su dole sai sun nemo ta sai Allah a annabi Musa alaihi salatu wassalam ya roƙi Allah Allah ya ce to ita saniyar da za su yanka ita ba matashiya bace kuma ba dattijuwa bace awanun bayna zalika tsaka-tsakiya kaga tun daga nan kuma harka ta fara rincabewa faf'alu ma tu'maruna Allah Musa ce ku je ku aikata abin da aka gaya mu kada kuma ku sake yin wata tambaya saboda taurin kai irin na yan banu Isra'ila halwa sai suka sake yi mai suka ce ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha wata kala ce ita sa din musali wata kala ce ja ce ko baka ce ko wankan tarwada ce ko ya ce dai nan musa saboda shi ba shi bane bai bada umarni kai tsaye shi ba ya gaya wa Allah sai Allah ce kace da su inna ha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasirru nadiri saniya ce ola masara kai yanzu a tunanin ka ma ka ga saniya masara kai tsaye in ka je kasuwa kan ka ga saniya masara ai ka sha wahala to amma ya ce musu safara'u wato saniya ce ola wanda faƙi'un launaha kuma launin nata ya ciza da kyau ta sirrun nazirina duk wanda ya kallace ta za ta faranta mai rai ita ce za ku yanka yana suka yi ta shiga tambaya suka shiga tambaya suka ce wa ina insha Allah wula muhtaruna suka ce to kuma tambayar da muke ta ƙarshe shine daga wannan ba ƙari suka ce annabi musa saniyan nan za mu same ta a hannun wanda yake neman kuɗi da ita ko kuma za mu same ta a hannun wanda yake kiwonta ne kawai saboda wanda yake aiki da ita irin wanda take noma ce take dakowa ruwa ce take kaiwa taki ce ko kuma a'a kawai saniyar da aka tirke ta ce kawai a jikin dabba a jikin garke aka daure ta aka daure ta ake kama ta abinci ba ta yawo ba ta neman abinci ce to saniya ce la dalulu tuthiru al-arda wala tasqi al-hartha musallamatun la shiyata fiha qalu al-ada ji'ta bil haqqi fadhabahuha wa ma kadu yaf'alu suka sha wahala da kyau sannan kuma daga ƙarshe suka samu suka yanka ta bayan sun yanka ta mamacin da suka doke shi kai tsaye cewa da ya kashe wanda ya kashe shin kuma wanda zai ci gadon shi ne saboda kasan dama in mutum yana da kuɗi cikin magada ya zamanto akwai ɗan shi wanda yake fitinanne wanda ɗan nan ya rasa yadda zai ya samu jika goma jika biyar a wajen baba kullum dala ɗari dala ashirin yake ba shi su an ce babansu ya tara kuɗi miliyoyi ko miliyoyi to zai ta fata allah ya abshirin baban saboda shi ya zamanto shi ma ya koma alhaji kai tsaye sai zamanto ɗan amman shi ne ya kashe shi to shi ma sai aka kashe shi kuma aka hana shi gado kamar yadda waɗansu daga cikin wato tafasir suka kawo kisar a bayawanci kisa ce wanda take isra'iliyat to gashi nan kuma annabi Musa alaihi salatu wassalam lokacin da ana cikin matsala ta tababar fir'auna ya sayo shi gaba da shi da mabiyan shi sun zo wajen tsallaka a baharun nil fir'auna ya zo dab da fir'a da annabi Musa da mutanen shi lokacin da mutanen annabi Musa alaihi salatu wassalam suka waiwaya suka ce inna lamudrakuna suka ce Musa ai an cin mana annabi Musa ya ce kalla inna ma'iya rabbi sayahdin ya ce ko alama Allah tabaaraka wa ta'ala yana tare da ni kuma da sannu zai nuna mu hanyar da dai fa auhayna ila Musa an yadrib bi asaka al-bahr fanfalaqa fa kana kullu firqin ka qawdil azim Allah ta'ala ce muka yi wahayi zuwa ga annabi Musa alaihi salatu wassalam muka ce doki teku da sandarka kai tsaye da ya doke shi kawai fanfalaka sai ya dargaje sai ya zamanto an samu hanya tamkar dutse wanda yake mai girma sai annabi Musa alaihi salatu wassalam shi da mutanen shi suka wuce to suna cikin tafiya a cikin teku fir'auna shi ba ya danno kai ya shigo cikin teku annabi Musa yana cikin teku Fir'auna shi ma yana ciki mutanen annabi Musa alaihi salatu wassalam na ƙarshe na baya ya fita daga cikin teku mutanen Fir'auna na ƙarshe ya shigo cikin teku kawai Allah ta'ala sai kuma ya bata hanyar ba wanda ya fita cikin mutanen Fir'auna kuma ba wanda bai shiga cikin mutanen Fir'auna ba sai zama to Allah ta'ala ya halakar da su to kai tsaye bayan an yi haka Allah ta'ala ya hallakar da makiyan annabi Musa alaihi salatu wassalamu da muminai shikenan suna tafiya kai tsaye kawai sai suka ga wata itaciya wajawazna bi bani isra'ila al-bahra fa ataw ala qawmin ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya musa ja'al lana ilahan kama lahum aliya qala innakum qawmun tajhalun bayan wa an shiga cikin wannan matsala kuma an fita gashi da tauhidi aka fita amma kuma kawai suna tafiya kawai sai suka ga wata bishiya wanda ana ce da ita za tu almaku wanda hadisin abu wa idinin laifi wanda yana cikin aljami'a na alimamu tirmidhi ya tabbatar sai suka ga waɗansu mutane suna bauta wa wani gunkinsu sai suka ce musa ij'al na ilahan kama lahum aliha mu ma ka sama mana abun bautawa kamar yadda waɗannan mutane suke da ababen bautawa kuma ya zama to mun samu ko wani dan marake mun sassaka ko wani abu mun sassaka mun sace kai amma kowa waye ne tun wahalar nan da aka sha ba ku tunanin abin da aka aka fita daga cikin shi kuma yanzu ku raka zancen wai abota wani Allah to kaga wannan tambayar da suka yi wa Annabi Musa alaihi salatu wassalam wato tambaya ce wanda take cike da rashin kunya saboda wato Annabi Musa alaihi salatu wassalam yanda ya kamata lokacin da aka fita daga cikin tekun nan ai ya kamata a ce kuma ya su ya ƙara tabbatuwa saboda Allah ta'ala ya hallakar musu da wanda yake azabtar auna a lokacin da wanda yake ɗabanu isra'ila da ya sani ɗabanu isra'ila sai da ya koma bawa na ƙibɗawa kamar yadda suratu alƙasas ta tabbatar da haka inda fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu da'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin sai Allah ce wa nuridu an namunna 'ala alladhina istud'ifu fil ard wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum alwarithin to fir'auna yayi ta gallada musu yayi ta azabtar da su kuma Allah ta'ala ya halakar da shi amma kuma yanzu a danga neman su ce ya roƙa ya saba musu wani abin bautawa sun manta da Allah da yake sama wanda ya tserar da su daga azabar fir'auna da mutanen shi ya hallakar da fir'auna ba wai azabar kaɗai ya tseratar da su ba daga ita kuma ya hallakar da abin da suke jin tsoron nashi fir'auna yadda yake musu ban tsoro da sauransu to Allah ta'ala ya hallakar da shi maimakon ya zama su ce yanzu kuma za mu samu gurbin zama mu nutsu mu yi ibadar Allah sai zama to sun yi tambayar da bata dace ba واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين wato za mu ga cewa annabi Musa alaihi salatu wassalam ya yi ta haduwa da kalubale daga wajen mutanen shi kaga in muka dauki suratul shu'ara yanda fir'auna yayi ta yi wa annabi Musa alaihi salatu wassalam tambaya qala fir'aunu wa ma rabbul alamin قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين لا بغتشوا وجن tambayoyin da fir'auna ya mishi idan ya bashi amsa ba haka yake bashi amsa ba haka yake faɗa ba shi cikin suratu bani isra'il ko suratul isra Allah ta'ala haka ya to mana yanda fir'auna yayi wa annabi Musa alaihi salatu wassalam tambaya da kuma yanda annabi Musa alaihi salatu wassalam ya bashi amsa Allah ta'ala ce wa laqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinat fas'al bani isra'ila iz ja'ahum faqala lahu fir'aunu inni la adhunnuka ya Musa مسطورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائرة وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا فأراد أن يستفزه من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا shine Allah subhanahu ta'ala ce kamar yadda mutanen Annabi Musa alaihi salatu wassalam suka yi wa annabinsu Annabi Musa alaihi salatu wassalam tambaya kuma haka kuke so ku yi wa annabinku tambaya kuma ya tambayar da ba wani wato kamshin neman fahimta a cikinta saboda wannan al'umma ta ma'aiki alayhi salatu wassalamu al'umma ce wanda take mu'addaba wanda Allah subhanahu wata'ala ya ladabtar da ita din tambayar da za ga yawancin sahabbai sun yi tambaya in ka leka tambayoyi guda 100 da suka yi za ga kashi 95 cikin 100 duka tambaya ce ta neman sani za mu ga akwai lokacin da 'yan karkara da aka dan karkara shi da ke dama manzala ya ce man sakan albadi ya tajafa duk wanda ya zauna a karkara in dai mai shigo binni ba to za a ga daga ya shigo binni za a gane wawa ne haka manzala ya faɗa cikin hadisin abdullahi dan abbas wanda yana cikin sunan na abi dawud man sakan albadi ya tajafa wa man ittaba'a sayda ghafal wa man dakhala ala sultan uftutin to za ga dan karkara ya zayi wa ma'aiki alaihi salatu wassalamu tambaya wanda ba ta da kai ba ta da kafa lokacin mutum zai zo shi yi wa ma'aiki tambaya amma sahabai su yi kamar su sa mai hannu wa ce ku kyale shi jahilu ne ya sa'alu aliman mara sani ne yake tambayar wanda ya sani ai bai kamata a kausa samu shi ba dan karkara zai shigo masallaci yayi bawali a cikin masallaci sahabbai su tashi za su tsawatar da shi ba za ce ku kyale shi dan kauye ne ku bari daga baya an sanar da shi saboda ɗan ƙauye duk wanda ya zauna a ƙauye ya tashi a ƙauye ya rayu a ƙauye kuma ƙauyen ma ta can ba irin ta kusa ba za ga yana shigowa birni to ba dan can ka gan shi bane ya saje da birni kai tsaye wajen tsallaka guduran za ka gane cewa lalle wani ɗan ƙauye ne sai ya je tsakiya iya tsinka mota daga can baya dawo ba da kufu ka gara ganin shi ma za ka ce tsaya ya tsallaka ka ka gano ɗan ƙauye ne daga nan ma yana faɗar wata magana yana wata magana haka ji cewa magana ce wanda ko kaɗan ba alamar wannan a cikinta wani ɗan ƙauye ne yake tambayar wani malami ana magana a kan wankan janaba ne sai yake cewa to malam yana da tambaya mutum ne ya yi zina da matar shi kai ka ji wannan mutumin da ya yi wannan tambayar mutum ya yi zina da matar shi ai kaga wannan shirme ne ai ba zina saduwa ake cewa ko to amma shi sai ce ya yi zina kaga dan kauye kenan to irin dan kauye in zai maka tambaya to sai ka juri wani lokacin kana matsayin alarama zaka ja zaga ya kama sunanka sunanka ma wancan na yarinta irin lokacin da Umar dan Khattab alaihi radiyallahu anhu yana matsayin khalifa da musulmi wayaina ibnu hisn ya sauka wajen dan uwan shi al-hurr ibnu qais wanda shi al-hurr minan nafar alladhina yudnihim umar yana daga cikin jama'ar da Umar yake kusantar da su fada saboda ƙura'u su ne a sahabu majalisu Umar mushawarati su ne mushawaratuhu su ne kuma a sahabu majalisi su ne abokan shawarashi su ne kuma su ne ministoci nashi lokacin sai shi wannan yana cewa hur ya ce kana da kai alfarma a waje wannan shugaba ka nema mu alfarma in shiga wajen shi yace ba matsala yace wa Umar gashi wani matsayin mahaifinmu ne ya zo shi daga kauye yake so za ku gana da shi yace babu matsala ai in kai kace ya shigo shigowa dai a ce mai ya shigo yana shigowa yace hiya ibn al-khattabi ana ya amiral muni shi ta ibn al-khattabi fa wallahi ma tu'dina al-jazal wala tahkumu bainana bil adl bil adl ce wallahi baka babu kyauta mai girma Umar yace kai Ibn al-Khattabi yace kalle shi ne baka babu kyauta mai girma kuma baka yin hukunci da adalci a cikin Umar dan Khattab kai tsairan shi ya baci har ya so ya dan ladabtar da shi ya kirfa shi sai Hurr yace mishi ya Amir al-Mu'minin inna Allah ta'ala qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam khudh al-afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin wa inna hadha min al-jahilin abdullahi da abbas ya ce fa wallahi ba jawaza ha umar hina tala alaihi wa kana waqafan inda kitabillahi ta'ala a to lokacin da umar dan khattab hurru ya gaya mai wannan ayar kai sai kawai sai ya tsaya bai huce ta ba ce lalle jahilin ne kuma sai aka daga mai kafa shi yasa lokacin za ga tambayar da jahilai za su yi wa ma'aiki alaihi salatu wassalam waɗansu daga cikin sahabai sai sun so su ladabtar da su madala ya ce ku kyale su saboda 'yan ƙauye ne in suka zama irin ku 'yan binni ba za su yi irin wannan tambaya ba to ma ce alaihi salatu wassalam ya ce kuna so ne ku tambayi annabinku kamar yadda wato mutane annabi musa alaihi salatu wassalam suka tambaye shi kafin ma ce alaihi salatu wassalam wa man yatabaddal al-kufra bil iman dukkan wanda ya musanyo kafirci da imani faƙad balla sawa a sabil wato haƙiƙa ya ɓace wa tafarki wanda yake madaidaici wato wannan yake nuni akan cewa lokacin da mutum ya yi tambaya idan ka tambayi malami wanda ka yarda da iliminsa ka yarda da tsoron allon shi idan ya baka fatawa baya halatta kuma ka je wajen wani ka yi mai tambaya idan ya baka fatawa baya halatta ka yi watsi da wannan fatawar da ya baka ita saboda wa man yatabaddal kufra bil ibad saboda tambaya su mutane annabi Musa suke yi wa annabi Musa idan ya ba su amsa kuma sai su yi watsi da amsar da ya ba su sai zaman to Allah ta'ala ce dukkan wanda ya bi sanyo kafirci da imani bayan yana mumini da aka ba shi amsa aka ba shi fatawar da Allah ta'ala ce kaza ce kaza sai ya ce ba haka ba ya karyata kaga istabdal kufra bil iman idan mutum yayi tambaya a matsayinka na ɗalibin ilimi ka tambayi malamin da kana kyautata mai zato wajen iliminsa da kuma wajen tsoron Allah shi saboda dole sai an samu guda biyu a samun ɓangaren takawa da kuma ilimi saboda malamin da ya zama yana da ilimi amma ba shi da tsoron Allah rashin tsoron Allah nashi shi zai sa ya baka fatawar da bata dace ba na Allah zai ga yanayinka ne kawai baka fatawa ba wai yanayin ba fatawar da ta dace da shari'a ta musulunci ba idan ya zama to mutum yana da tsoron Allah amma kuma ba shi da ilimi to saboda tsoron Allah idan ya zama to ya haɗu da rashin ilimi kuma shine za a samu jahili kenan to dole sai ya zama to an samu guda biyu ga takawa ga tsoron Allah ga ga takawa ga ilimi idan ya zama malami ba takawa to ba za ka mai tambaya ba idan ya zama to ga takawa amma kuma ba ilimi to shi ba za ka mai tambaya ba to in ka kyautatawa malami zato ya haɗa guda biyun nan ka je ka mai tambaya to baya halatta kuma ka tashi bayan ka fita daga wajen shi kaje wajen wani malami saboda wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawowa rena malamai malam ya yi fatawa so kake ka ji wani ya saba mishi ka ce to su ma kansu malaman kansu ba a haɗe yake ba to ya za a kuma ce jahilai kansu ya haɗe wani za a ga tambayar da yake wani lokacin tambaya ce ta izgili saboda ya ƙuri malami ya ji wannan malamin ya san wannan matsala ɗin ko bai santa ba wannan shi ba baya halatta irin wani za ga ya zo shi ya yi tambaya idan ya maka tambaya tunaninka a gurinka kaɗai ya tsaya ya tashi tsagal-tsagal ya tafi wajen wani malami ya mai tambaya yana mai ba a nan ba zai tsaya ya tashi hannu ya je wajen wani malami yanzu sai ya samu malamai guda biyar la'alla kuma kowane malami in ya je la'alla fatawar da zai mishi yanda zai maka sharhi ba haka zai yi wa wancan sharhi ba sai ya zamanto fatawoyinku sun sha bambam daga ƙarshe kuma sai ya zamanto ya haɗa ku rikici na yi wa wani tambaya a ya malam wani ya warware tambaya tashi da amsar da ya bada kai kuma baka yi bayani bayan da ya dace to waɗannan abubuwan ya kamata mutum ya kula da su wannan yana daga cikin siffa ta yahudawa irin mutum ya cika zuwa gurare wajen tambayoyi akan tambaya ɗaya idan ka yarda da malami a matsayinka na ɗalibin ilimi ko na ami wanda ba karatu yake ba to in kai wa malami tambaya a matsayinka na wanda kake kyautata wannan malamin zato to shikenan ka yi iktifa'i da wannan amsar da ya baka sai dai in ya zamanto kana ƙauye ne sai ya zamanto malamin da kake kyautata mai zato shi ba kai shi yana buƙatar ya je ya ƙara karatu sai zama to a ƙauye ka mai tambaya a matsayin shi na shekul islami na ƙauye to babu laifi yanzu lokacin da allah ta'ala ya shigo da kai birni ka je ka wajen malami wanda kuma ka san wannan kuma kakai shi ne a ilimi ka je ka mai tambaya saboda la'alla wancan malamin ba shi da aya ba shi da hadisi ya yi maka kiyasi ne to shi kuma a birni malamai suna da yawa in ka zo ka ga wani malami kana kyautata mai zato sai ka je ka mai tambaya ka je ya ka maka aya ya ka maka hadisi kuma fatawar shi ta sha bamau da fatawar limami na garin sai ka haƙura da fatawar wancan limami ɗin ka ajiye ta a gefe ka ɗauki wannan fatawa ta wannan limami na birni ba don saboda shi ɗan birni ba ne a'a saboda ayar da hadisin da ya kawo maka to ina ga a nan ya kamata a ce mun tsaya insha Allah ta'ala a karatu na gaba za mu tashi daga kan wadda kasirun abinda muka yi daidai Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada a kai abinda muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk